المعطوف وأتبع المعطوف بالمعطوف عليه في عليه في إعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله إن يعطف بالواو والفاء أو وأم وثم حتى وبل ولا ولكن أما ك ولكن إما كجاء زيد ثم عمرو وكرمي كجاء زيد ثم عمرو وكرمي كجاء زيد ثم عمرو وكرمي نعم كجاء زيد ثم عمرو نكرمي زيدا وعمرا باللقاء والمعظم نعم زيدا وعمرا باللقاء ومطعم وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول منكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau jima'a 23 ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ɗaya ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin addurratul bahiyya fi nazmi matin al'ajin romiya na sharfuddin yahya al'amriti rahimahullahu ta'ala a wannan darasi shi ne darasi na 21 za mu tashi babu al'atafi babu al'atafi idan an ce al'atafu fil luga shine ar-ruju'u ila shay'i ba'da linsirafi anhu da kana kan abu to sai ka juya a sai ka juyo ka sake dawowa a kansa bayan da ka karkata a kansa to shi ake kira al'atafu fil luga to amma a istilahin malaman nahau duk da shi malam bai kawo tarifinsa ba dama atafi kashi biyu ne akwai atafu na saƙin ko kuma abin nan wasu da kira ne da ataful musharaka ko atafu sharikati sannan akwai atafu bayanin shi atafu na saƙin haka malaman kufa ke kiransa shine adafin da ake yi da ɗaya daga cikin adawatu guda goma ana kiran su da hurufil adafi to shi ake kira da atafu nasakin ko atafu sharikati su kuma malaman basara suke kira ne da atafu sharikati atafu bayanin shi kuma ba a yi ne da wawun ana dai kawo shi alma'atufu domin ya yi taksisin alma'atufu alai kamar yadda bayani zai zo a to sun kira shi atafu sharikati saboda ita wannan wawun ita wannan wawun ko ɗaya daga cikin hurufu guda goma wanda malam ya ambace su to takan yi tarayya takan shigar da almatufu da almatufu alaihi fil hukumi saboda haka muna da almatufu alaihi muna da almatufu muna da al'atifu muna da al'atafu almatufu alaihi shine wanda aka ɗora hukunci a kansa bayan ambace sai aka ɗauko wani hukunci aka haɗa su shi almatufu alaihi almatufu kuma shine wanda aka goya shi akan wani ko aka haɗa shi akan wani wanda ya zo daga baya kenan al'atif shine harafin da aka yi amfani da shi to aikin gaba ɗaya shi ake kira al'atafu alhukum kenan hukunci saboda haka in ka ce ja'a zaidun wa amrun an gane to ja'a shine almatufu alai kaga ka tabbatar masa da hukuncin tahowa kuma sai ka sake tallabo wani sai ka sake hada su ka ce wa amrun to amrun shine almatufu ita kuma wawun ita ce al'atif ita ta hada su fil hukumi suka yi tarayya suka yi musharaka shi yasa can suka kira shi da atafu sharikati saboda da zaidun da amrun duka sun yi musharaka wajen hukuncin tahowa to wannan ana kiransa ana kiranta da musharaka fil hukumi labzan wa ma'ana lerabin su daya kuma hukuncin su daya to wannan shi ake kira da atafu nasaqin ko atafu sharikatin to sai ya faɗa maka abinda yawwa jaba ga shi almatufu sai ya ce wa atba'u larabawa wawul jama'a ko dai ta koma ga larabawa ko ta koma ga annuhatu ko su duka gaba ɗaya da al'arab da annuhatu wa atba'ul ma'atufa sun raki ko sun biyo ga al-ma'atufa bil ma'atufi alaihi ko wato da al-ma'atufa alaihi fi irabihi ma'ana sun biyo da al-ma'atuf da abin da ya tabbata ga al-ma'atufi alaihi da suka kalli shi al-ma'atufa alaihi mi garai kila rufa a garai kila nasba gare kila jarra gare kila jazma gare sai suka ce to shi ma almatufa ba shi wannan hukunci tun da dama sun yi tarayya wajen ma'ana ko sun yi musharaka to suka ce hatta wajen fi irabihi wajen li'irabinsa alma'arufi wanda an ka sani to a bashi wannan hukunci saboda haka da kacce ja a zaidun wa amrun anan zaidun shine alma'atufa alaihi to da kai yi masa ruhu'a shi yasa ya zama wajibi shi ma amru sai kai masa ruhu'a sai ya zan ya bi almatufa alaihi kenan fil i'rabi haka in ka ce ra'aitu zaidan wa amran kaga zaidu anan ya zo da nasaba to shi ma wa amran dole ya zo da nasaba haka ka ce marartu bi zaidin wa amrin na biyo kusa ga zaidu da kuma amru to wannan shine abin da yake nufi da wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihi al ma'rufi to wannan a kiyaye wannan duk sanda kai adafi to ka tabbatar da cewa ka kalli abin da kawai ya rage ma ka kalli al ma'tufa alaihi wanda ya gabata mi gare abin da a gare shi shi ya tabbatar ma al ma'tuf na hukuncin li'irabi in rafa'a ne to shi ma almatufu kai mai rafa'a in nasaba ne shi ma kai mai nasaba in jarra ne kai mai jarra in jazama ne sai kai masa kuma wannan ka'ida da an ka faɗa ta hukuncin lairabi wa tastawil asma'u wal af'al da sunaye da ayyuka da hukuncin ɗaya ne idan aka yi a ɗafil ismi alal ismi aka goye suna akan suna kamar can duk sunaye na munka ambata ko to haka yake a layin al'afa'al shi ma in kai adafin fi'ili akan fi'ili to shi ma abin da ya tabbatar ma wancan fi'ilin shi mi shi ya tabbatar ma fi'ilin da ya zo gare shi kamar misali kace lam ya jilis wa lam ya ka'ut zaidun lam ya jilis eh yawwa walam ya ƙa'ud zaidu to a nan walam ya ƙa'ud ma'adufin ne a kan lam ya jilis saboda haka ko baka ce walam ba ko cewa ɗaya kai wa ya ƙa'ud dole ya zama majizumu misali lam ya jilis wa ya ƙa'ud zaidu an gane lan ya zahaba ko wa ya ƙifa zaidun lan ya zahaba wa ya ƙifa zaidun to haka hukuncin yake ko ya zahabu wa ya kifu zaidun misali eh mm. to shine duk sanda aka yi adafi na fi'ili akan fi'ili to wajibi ne shi ma fi'ilin nan ya zama alma'atuf saboda haka sai a kalli hukuncin alma'atufu sai a dora masa to shine ya ce fi itiba'i kullum mithlahu kowa sai a bi shi da irin nasa suna a bi shi da hukuncin suna fi'ili a bi shi da hukuncin fi'ili amma fa in yi utafi idan an yi masa adafi bilwawi da wawun kamar can alaikum salam kamar can ja'a amrun wa zaidun a gani ko ko ra'aitu zaidan wa amran sallamtu ala zaidin wa amrin kaga an yi adafi da wawun to ita wawun malamai suna kiranta limutlaqil jam'i duk sanda kaga an yi adafi da ita to ba ta kawai dai tana nuni a alma'atufu alaihi da alma'atufu sun yi tarayya wajen hukunci shi kawai take nuna ba ta dalala akan at-tarahi ko at-tartib ko at-ta'qib ita babu ruwanta da wannan saboda haka in ka ce ja'a zaidun wa amrun kawai abin da kake son ka nuna sun yi tarayya wajen hukunci yanzu in kana son ka tabbatar da wanda ya fara zuwa to karina ita za ta tabbatar karina ita za ta tabbatar misali ga ce ja'a zaidun wa amrun ba'adu to yanzu lafazin ba'adu ya nuni kan cewa zaidu ya fara zuwa in kuma kana son ka nuna tare suka zo sai ka ce ja'a zaidun wa amrun ma'ahu yanzu ma'ahu ya tabbatar da me tare suka zo in kuma kana son ka nuna amru din ya fara zuwa sai ka ce ja a zaidun wa amrun qablahu zaidu ya zo da amru kamin zaidu to karina ita za ta nuna mana cewa wanne ne ya fara zuwa ina fatar an gane saboda haka wawun limutulakil jami shi yasa can faɗan Allah ta'ala a in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa na haya su kafirai ne ba su yadda da tashi alƙiyama ba amma sai suka ce wannan ai ba komai ba ce mu ce kawai ta duniya za mu mutu kuma mu rayu to waɗanda ba su san larabci ba sai su ɗauka kamar cewa na mutu za mu mutu sannan wa na haya daga baya za mu rayu ba haka ba ne eh a'a za mu rayu wa na haya za mu rayu wa na mutu ƙarshe kuma mu mutu dama ba su yadda da ana tashi ba ko ba haka ba wa ma na illa dahar to nan wawun din nan ba ta nuni kan cewa suna nufin za su mutu sannan daga baya za a sake raya su don ba su ma yadda da wannan rayuwar ba alhayatul ula ita sun ka yadda da ita ita ce wagga da sun ka tabbatar in hiya illa hayatu na duniya to ita ta sun ka jinkirta can ƙarshe bayan na mutu wa na haya ai in hiya illa hayatu na duniya na haya wa na mutu to wanda bai san larabci ba sai shi fasara aya ba daidai ba in ka ce za mu mutu marayu to ka tabbatar da abin da suke in kari saboda haka yin sai kawa kanka mahita in kana da ita to wannan shi ne shi yasa suka ce mata limutulaki aljami saboda haka karina ita za ta nuni akan a tartibi ko ta aƙibi to sai ya ce walfa'i haka ko kuma aka yi adafi da fa'un ja'a zaidun fa'amru ita kuma fa'un ma'anata ta asali tufidu ta aƙiba an gane? shine wuku shay'in da shay'in bila faslin an gane abu ya auku bayan auku wani amma ba a samu wani wata fasila tsakanin su ba in ka ce ja a zaidun fa amrun zaidu din shi ya fara zuwa amma da zuwansa babu wani fasulu ba a samu wani yankewa ba kai tsaye sai ga amru to shi abinda fa'un take bayani a kansa Eh. sannan akan kawo ta kuma lissababiya hmm? lissababiya shi ne ma ƙabla ha an ya kuna sababan lima ba'ada eh kamar can fawa kazahu musa faƙaba alai eh annabi musa ya buge shi sai sai ya kashe ya kashe shi me ya sanadiyar mutuwarsa to nan fa'un ta zama fa'u sababiya ta zama fa'u sababiya kuma ta adafi ce kaga an yi adaful fi'il alal fi'il wa kazu qada wa wa kazahu musa fa fa qada alai eh to fa'u abin da take nuni kenan saboda haka yana bugunsa abin da ya biyo baya sai mutuwa ba a samu wani wata fasila ba ba a ce fawa kazahu musa waka ba alaihi ba to inda an ce waka ba alaihi yana yiwa kilan sai bayan shekara guda ma kila har jinya sai da yi to ana son a nuna maka bai ma yi jinya ba eh to shi fa'un ke nuni to sai mala ya ce au hakanan au akan yi adafi da au in yi utafi bi au ko aka yi adafi da au to ita galiban takan zo litadulla ala takhayyiri idan ya zan abubuwa guda biyu ko sama ga biyu ya zan ba su haduwa ɗaya ake son kai to sai a baka me sai a baka zaɓi misali a ce tazawwaj hindan au ukhtaha a musulunci ba a auren hindu da uwarta lokaci guda sai ka ce to ko dai ka aure hindu ko ka aure kaunarta ko yatta baka cewa bari in game su gaba ɗaya to wannan ta mi ta zaɓi ce ko sannan takan zo lita dulla alal ibaha kowane an baka dama ka yi an gane ko ne an baka dama kuma a ce da kai misali kuli tamra awil burtukala ka ci da bino in kaga dama ko ka to wannan ibaha kenan ana kiran sada ibaha wa am haka na ana adafi da am to ita am galiban sau tari za ka ga hamzatu lissafahamin ta gabace ta to anan ita malamai ke kira am muttasila akwai am munqati'a ita wannan ba za a samu hamzatu lissafahamin ta gabace sa ba ta gabace ta ba kamar faɗin Allah ta'ala sawa'un alaihim a anzartahum am to wannan am muttasila ce ba mun kataya ba ce to wannan am ta adafi ce saboda haka ta yi adafin alfi'il akan fi'ili an gane ko sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum a an zartahum am lam tunzirhum to sai malam ya ce wa summa haka muna da summa ita kuma tufidu at-tarahi bainal ma'tufi alaihi wal ma'tuf cewa akwai jinkiri sun yi tarayya wajen hukuncin amma kuma an dan samu jinkiri ba lokaci guda abin ya ya auku ba an gane ko saboda haka in kace ja a zaidun summa amrun to na farko dai zaidu shi ya fara zuwa wannan shine asali shine kuma ka'ida sannan kuma tare da jinkiri kishi at-ta'qib na fa'un ita fa'un babu at-ta'khir an gane daga at-ta'qib daga aqabu ne duddugi kana tafiya wani na ci ma duddugi kaga yana dab da kai in ka dauke kafa kai azata shi to shi fa'un ke nuni amma ita summa to sai an samu at-ta'khir yawwa sai an samu jinkiri to yana nan da yawa duk dai malam zai bamu misalai na wasu haruffa an gane ko akwai hatta ita ma hatta hatta takan zo kan abubuwa daban-daban takan zo ta adabi takan zo sannan takan zo kuma hmm? tami duk ita ta ta adafi a yi takan zo ta nasaba bi an mudumara ko ba haka ba mun karanta satin da ya gabata a cikin ɗanwar to shi nike lalabe saboda haka kana iya cewa wasalal ah, wasalan nasu ko kuma ƙadimal nasu hattal mushatu an gane ko ƙadimal hujjaju hattal mushatu mahajjata sun dawo hadda waɗanda sun kaje da ƙafa to ita ta dullu alantiha ilgaya wannan shine asalin ma'anarta an gane ko? to hmm? na? akalar sama kata eh, hatta ra'asa hako Mm. to haka ne sannan mala ya ce wa bal haka kuma muna da bal ita ma akan yi adafi da ita wadda yake ita kuma tufidu al-ittirab shine tana tana walwale ma ma ba'adaha yanqudu ma qablaha abinda abba ya gare ta yana rushe abinda abba ya eh ja'a zaidun bal amru zaidu ya zo kai ba shi bane amru ne ka gani kaga an tabbatar da zaidu an an kora amru eh wala ita ma la akan yi adafi da ita an gani kamar bal yadda an kai da amfani da bal Mm. misali a zaidun haza la amrun wannan amru ne walakin haka lakin ita kuma tufidu listidrak hmm? yawa shine riskar da wani bayani saboda kada mai saurare ya fahimci sabanin abin da daidai to sai a zo da lakin saboda a yi me saboda a yi istidraki ko yawwa misali kace ja a amurin ko ja a misali kace ja a zaidun ba shi nake so in kawo ba misali ma ja a zaidun sai ka ce lakin amrun ma ja a zaidun lakin amrun to ita sharaɗinta dole sai na ya gabace ta an gane yawwa saboda haka ba za ka ce kawai ja a zaidun lakin amrun ba a'a ma ja a zaidun lakin amrun me kake son ka tabbatar amru ya zo zaidu bai zo ba amma amru ya zo an gane ko yawwa ko ma ja al-muallimu lakin ni talaba sai dai ɗalibai su sun zo to sai mi imma ba amma ba baka ji an yi gyara ba halan ko kurma haki to sai imma ba amma ba imma kamar can fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'adu wa imma fida to wannan ita ma ta adafi ce eh ita ma ta adafi ce to ita kawai takan zo don ta yi bayanin al'amurra da suke cakuɗe kila sun kai biyu ko uku ko hudu ko sama ga haka to akan zo da ita don a yi bayanin ko dai wannan ko wannan kama ita wannan aya ko dai ku yi wannan ko ku yi wannan eh yawwa na imma mannan ko ba'adu wa imma fida to shine ko dai ku ɗofansa ko kuma menene a ɗaure su ko a yahe musu saboda haka shugaba yana da zaɓi in ya ga dama shi sake su su yi ta tafiya haka nan in ya ga dama ya ce su kawo fansa ta wannan shi ne eh eh ita ma takan- ta- tana kama da au wani lokaci Mm. wajen takayiri to sai ya ce min to sai mala ya ce ka ja a zaidun to ga kaɗan daga cikin misalan abubuwan da suka gabata kamar inda ka ce kaɗin nan ismiya ce ma'ana mislu ja a zaidu misali zaidu ya zo summa amrun sannan amru akrim zaidan ka girmama zaidu wa amran da amru billi ƙa'ida haɗuwa wal mata'ami da kuma ba da abinci eh ma'ana yadda kabba wancan shi ma wannan ka bashi to kaga adafi na farko sai ya yi shi da wawun ja'a zaidun eh, da summa kai summa amrun ya fara da summa to nan zaidun shi ne al-ma'tufu alaihi zaka ce ja'a فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب تسيكة زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد ثم كو حرف عطف مبني على الفتح أمر أه. معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد ومعطوف المرفوع سيكة مرفوع أكرم زيدا أكرم سيكة فعل أمر مبني على السكون وهرك لضرورة الوزن shi yasa aka ce akirimi da hamza din hamza din ma za ka ga jifa aka yi da ita saboda wazani وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد كو وعمرا و أه؟ حرف عطف مبني على الفتح أمرا معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد ومعطوف المنصوب منصوب باللقاء ب حرف جر مبني على الكسر اللقاء اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد كو تمام to wal jaru wal majrur tunda ba'un din ba za'ida bace labudda lil jari min at ta'alluqi bi fi'li law ma'anahu ko to menene muta'alliqin sa hmm sai ka ce wal jaru wal majrur muta'alliqani bi fi'li akrim Mm. wa sai ka ce wawul atafi ko harfu atfin mabniyun alal fatahi al mat'ami اسم مجرور كو معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد ومعطوف المجرور مجرور وهكذا كيتلي إعراب سئن كغنس وفئة لم يأكلوا جماعة نم بسجبا أو يهضروا كو كما بسهلرتو ورنشان أبنشي ba. ɗayan biyu dai ya faru ko ba su ci ba ko ba su halarto ba hatta ya futa almunkaru har sai mummuna ya gushe ko kuma ya, ya kubce au ya zula ko ya gushe ma'ana ka yi ƙoƙari wajen da'awa wajen kiran mutane har sai an waye gari babu wani mummunan al'amari cikin al'umma ko kuma ya zan an rasa munkari وفئة واو بحسب ما قبلها مبني على الفتح كو فئة اسم مرفوع أها اسم مرفوع eh ismun marfu'un to Allah Allah ya zaga da alheri
ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun sai ka ce lam mhm harfu jazmin ko wa nafin wa qalbin aiki uku take yi al-jazmu ثم النفي ثم القلب تناوى المضارع جزما eh sannan tana korewa sannan kuma tana kalbin almudari zuwa madi shi yasa ake kiranta da harfu jazmin wa nafiyin wa kalbin mabniyun ala sukun ya akulu fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi حذف النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثال الخمسة التي تجزم بحذف النون على آخرها كو نعم سامي آه واو الجماعة واو الجماعة أه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل yawwa sai ka ce wal jumlatul fi'liya min al fi'li wa ma ba'dahu fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada eh la budda eh lil mubtada an yakuna lahu khabar yawwa dole duk inda aka samu mubtada to sai an kirkiro mai labari au harfu adafin mabniyun ala sukuni ya haduru fi'lun mudari'un أها مجزوم وعلامة جزمه حذف النون على آخره أها لأنه معطوف سيكت لأنه معطوف كو ومعطوف المجزوم مجزوم حتى أها أه؟ حتى حرف الغاية مبني على السكون على السكون حتى مبني على السكون يفوت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة أه وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو sahihul akhiri ko au harfu atfin mabniyin ala sukuni yazula fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih litajarrudihi an aljazimi wa lukhuluhi an nunay tawkid wa nun niswa wa huwa ma'tufun wa huwa sahihul akhir wa huwa ma'tufun wa ma'tuful mansubi mansubun saboda can ka ce hatta ya futa au ya zula al-munkaru al-munkaru haza yi son ma ishtigalu ba mu kai ishtigali ba ko ba mu shiga kadarun nada ba shi ne a samu ma'amuli guda sannan yana da amili sama ga ɗaya kila sun kai biyu ko uku mun yi al'awamilu ai ko mun san al'amil mun san al-ma'amul ko to al-munkar menene al-ma'amul ko ba haka ba to labudda an yakuna lahu amil to me amil ɗinsa sai muka samu fi'ilai guda biyu ya futa ya zula to haza yusamma al-ishtighal eh shi dai akwai saura har yanzu ba ma kai shigali ba to almunkaru eh to shine ke kira malamai ke kiran shi ishigali shin wanne zai za a koma zuwa gare shi ya futa ko ya zula tunda kowa yana da bukata da shi hatta ya futa almunkaru hatta au ya zula almunkaru ko ne na jira ne kaga ya shigaltu huwa mashigulun jiddan hidima ta yi mai yawa yawwa to almunkaru sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir to haka duk sanda kaga al'atfu haka zaka yi li'irabin sa wannan ya zaɓi kawo wa'annan harufa ya kyale ka da sauran harufa saboda wasu mun bada misalan su kuma ko an barka kai kaɗai kana iya samo su ko to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi babu taukidi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته